الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال من الجن فزادوهم رهقا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah sa wannan karatu ya zama sababi daga cikin sababin da za su kai mu aljannar Allah. Idan ba kuma ta ba yau muna goma sha shida, haka ne go? Sha shida da watan Ramadan, shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida, hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine sha shida da watan Mars watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. A daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul juma'a mun tsaya akan aya ta tara ba laihi mu mu gama daga kan gaba kan aya ta tara insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu na'am mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع na'am ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون kamo mu shiga kai tsaye cikin karatun akwai tambaya guda wadda take lokacin ta yayi ita ce tambaya an kwankoma ta ne an aiko an sake aiko ta an sake aiko ta tambaya akan me shine akan itikafi menene itikafi yaya ake itikafi su wane ne za su yi itikafi na farko dai duk musulmi iya itikafi itikafi menene shine barin duniya komawa ga Allah kuma aina ake itikafi ba a yin itikafi sai a masallacin da ake sallar juma'a menene itikafi itikafi zaka shiga in ka shiga masallaci ba kai ba huta ya wuce ya wuce ba kai babu duk wasu aikace aikace na duniya abinda yake gabanka daman kana azumi karatun qur'ani eh salloli kuma duk wasu ibada na azkar da, da salatin annabi da istighfari shine kawai abin da yake gabanka sai in ka in ka ji barci ka yi barci amma babu wani abu wanda zaka shiga na yawace yawace na kasuwa na menene na me kayan ki da shi shine itikafi komawa ga Allah annabi hayyarsu iya itikafi goma ta ƙarshe na watan Ramadan wato shi abin da za ku gane kowace ibada in ta zo ƙare ci sauƙi ya zo ko kai kowane aiki ma in ya zo ƙare ci ai sauƙi ya zo ko to ban da ramadan ramadan yanzu ne za a tashi aikin na ramadan yanzu ne za ka ne saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadisin aisha ta ce in goma ta ƙarshe ta zo shidda mai idara wa aika da ahala zai tada iyalin shi ya ɗabre kyaftan shi mai ake nihi kamar wata kinaya ce to yanzu cuccu ne ka shirya to yanzu na shirya yanzu ne aka shirya goma ta ƙarshen wannan dararuwanta gaba ɗaya ba a barci ba a zancen barci ba kaga hatta da hukumarmu Allah saka musu da alkhairi sun ba da hutu a goma wannan ta ƙarshe kan wanda ya je aiki kan wanda ya je aiki ba komi kawai sai ibadar Allah a kwana ana sallah ana karatun Qur'ani da safe bayan sallah asuba ka samu ka dan yi barci kuma an jima can ka tashi ba abin da kake sai azkar sai karatun Qur'ani goma ta ƙarshe lokaci ne wanda za ka tashi tukuru ka bautata ma ubangijinka shine itikafi ka yanke da duniya ka koma ga Allah subhanahu wataala shine itikafi suwa suke yin shi duk musulmi kuma babban abin da yake rosa itikafin ka shine riya wasu yanzu tuni sun fara tsarawa suna faɗi cewa ai itikafi zan yi itikafi zan yi yawa kake gaya ma shi wanda zakka ma ya sani shi wanda zakka ma ya sani kana masallaci kawai sai dai a ka maka abincinka daga gida iyalinka da yaro a ɗora a ka mai abinci shi a masallaci akwai ruwa akwai makewaya babu abin da kake sai aikin Allah shine itikafi kai malam jarraba ka gani wallahi ba abun wasa bane kai da kanka zaka ga ba kai bane wannan mutumin najiya a'a wani ne sabo ka jarraba in ba zaka iya kwana goma ba kai kwana biyu ko kai kwana ɗaya gwargwadon yadda zaka iya domin alal raje na kaulin malamai itikafi ko da na wasu sa'at ne ana yin wasu awoyi ka amma ka jarraba kwana goma ne ake in ka shiga sai ran idi ka huto in ka shiga sai ran idi ka huto shine itikafi na san da yawa ba su jarraba ba nan tunda na shi an yi shiru an yi rage ku jarraba ka jarraba ka yi kwana ɗaya kwana biyu ba a yin shi dai sai a masallacin da ake sallar juma'a don hatta da sallar juma'a ba a raba ka huta ka ta yi wani wuri a'a a masallacin a nan ne za a zata isko ka kana masallacin ka yi sallar juma'a a babban abin da yake ɓata ma mutane itikafi na ce ikhlasi rashin ikhlasi kaga wannan abun wasu daman in za su da salula ga ta nan gurin a shiga whatsapp a shiga youtube a shiga tiktok a shiga menene kuma facebook shi shi itikafi yake ko kuma aiki yake da salula kamata ya kan maka ta hidaita gurin itikafinka in dai ba wasu abu ne muhimmi wanda yake dan halakar rai ana neman ka ɗauki yar ƙarama wadda in kira ne an yi kiranka a gaya maka labarin gida shi kenan kada ka kuskura ka nuna ma wasu bayin wasu bayi ibadar da kake ma Allah subhanahu wataala ka matse ka gwada ka gani ka yi kwana ɗaya kwana biyu sati ka yi kwana goma nan ake so ka yi a koma ga Allah a tukuru babu barci da dare sai karatun ƙur'ani sai salloli kuma dama azumi kake shine itikafi babbar ibada ce menene kake nema lailatul qadari lailatul qadari ibada ta wuni ta dare ɗaya ne dare daga faduwar rana zuwa ketawa alfijir shine daren rana ta fadi shikenan mala'ikun sun fara sabkowa Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sabkowa fiha a cikin ta tare da jibrilu duk suna sama suna suna busa duniya salamun hiya hatta matlayil fajr ibada ce ta dare daya wadda ta yi wata alf alf khairun min alf shahr ta yi wata dubu alheri kai dan uwa ka nemi lailatul qadr nan fa wallahi ka neme shi kai yanzu wace ma zaka yi wata dubu da aka lissafa shekara 80 da nawa ne da uku go to wace ma kai zaka yi shekara 83 a duniya Allah yana son ya ba mu wannan garabasa to ga dare ɗaya an baka in ka raya shi wannan daren za a baka tahi ibada jin daɗin yahi watan nan dubu yahi shekara 84 ka danne ka ka kada shaidan yi kokari bana ka kada shaidan ka gwada itikafi ka gani yi kokari duk abin da ake kan in kai lattijo ne a gidanka ka jahaza gidanka da kyau ka jahaza su da komi da komi in ya so ka shiga itikafi in ka shiga itikafi ka yanke da duniya kai ya kasance in ka kamo radio daga amurka ta kare sai bbc sai ina sai jamus sai ina kuma ka ce itikafi kake ko kuma ku yi gungu-gungu a masallacin ku yi gungu-gungu a yi fada za ka yi mamaki wasu a masallacin da ake itikafi in ka zo wannan 'yan hada wannan ne suna zamne majalisa ce ko kuma 'yan itikafi ne nan su ida hirarsu ta sahe su ida ta marece salloli dai busu barin su kuma suna azumi su sha ruwa kuma hallau gobe da sai hallau an kwana ana sallah da sai ana ana ana ana barci kuma daga an tashi hallau a dora fada kuma wai itikafi ne suke can wani yana dora shi ya dora shayi ana ta zigawa ana jin radio ana wazab ana menene wannan ba itikafi bane ba daga hanyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam itikafi kwata kwata zaka bar duka wannan abubuwa ka koma ga Allah ni so nake kowa ya jarraba shi yasa zaka ga galiban tafsirai ma na ahlus sunna wanda suke yau ko ina daga bakin daren 19 an yanke an tsaye da tafsiri wannan ya tabbata a galgajiya ta ahlus sunna ne mana galgajiya ce wanda ya huce tafsirin shi me zaka ce mai ai ba wani abu ne al'ada ce kawai za a ci al'ada ce wanda ya huce tafsirin shi ai babu komi wasu kuma sai a yanke dan a bar mutane a je a rahe daren wannan annabi sallallahu alaihi wasallama babu barci in goma ta karshe ta shiga kuma ya tada iyalan shi shidda mi idara ya tashi yanzu ne fa aikin wannan itikafi yana da muhimmanci ya jama'a saboda haka kowa ya duba kowa ya gwada kuma da irin hukumce hukumcen da ya rataya a kan shi mutum ya yi karatu ya gano abubuwa da yawa wanda ya suka allaka da yin itikafi ba karamar ibada ba ce ka jarraba an gane da kyau ko wannan kenan mu komo kan karatun Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idan nudiya lis-sala min yawmil juma'a idan aka yi kiran sallah daga ranar na ranar juma'a fasa'u ila zikrillah maza maza ku tayi ambatan Allah wadarul bai'a ku bar ciniki kasuwa a daina dalikum khairul lakum in kuntum mu'min ta'lamun wannan shi yahiye muku alkhairi in lalle lalle kun san kun san menene ake nihi da ibada mun ji bayani da dama jiya akan wani kiran sallah ne kuma me ake cewa illa dan yana kiran sallah kuma irin gara basa da ladan da da hadisai sai kawo mana yawa na ladan sannan kuma wani kiran sallah ne shine kiran sallah na biyu wanda daga shi sai tada hudu ba wannan kuma mun ga hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a gulguje ya gaya mana cewa mala'iku suke kohon masallacin juma'a duk wanda suka zo a harkon lokaci ana rubuta su wane ya zo wane ya zo kamar ya yi sarakar raƙumi lokaci na biyu lokutan aka kasa su kamar lokaci biyar kamun zawon liman na biyu kamar ya yi sarakar saniya na uku kamar ya yi sarakar rago na hudu kamar ya yi sarakar kaza lokaci na ƙarshe kamar ya yi sarakar kwai haka hadisin yi su liman yana zawa mala'iku sai su tattara su wuce shi kenan sai su je su zamna su ma su saurari hudu ba kai da ka zo ba ina ba a rubuta ka ba kai kayi latti abinda ake so ran juma'a ka tashi tun da sahe ka yi wankan juma'a ka yi wankan juma'a ka shirya ka sa kyawawan kayanka annabi ya ce alaikum bi khairi malabisukum malabisukum baida na hore ku ku dinga yawan sa mafi alherin kayanku kayanku farare tuhuwa fara annabi yace ita ce mafi alheri a cikin kayanku ba a ce ba ku sa wata tuhuwa amma tuhuwa fara fararen kaya ku ba su muhimmanci inji rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafi alherin tuhaninku ya ake cewa kayanku jam'i na tuhaya ne tuhahi mafi alherin tuhahinku su ne farare in kana da fara ko da ta tsoho ka wanke ta kamun nan ka sa kayan ka farare ka tahi sallar juma'a ka je ka kama ka yi ta ambatan Allah subhanahu wataala a nan gurin kuma mun ga eh, bayani eh, ko ba mu gan shi ba mu sani ba mun yi bayanin shi akan mutum nawa suke sallar juma'a mutum nawa za su yi sallar juma'a shine za mu gani a nan gaba Allah ya ce mene fa idza qudiyatis salat فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون lokacin da aka yi da sallah fa idza qudiyatis salat idan sallar ta kare wace sallah ita ce sallar juma'a sai Allah ya ce fantashiru fil ardo ku watsi cikin ƙasa ba a ce ba koma gida ka kwanta kai ta barci a a tahi ka buga cikin ƙasa wabtagu min fadlillah ka je kai kasuwa ka nemi farala daga gurin ubangiji in shagon ka ne ka like ka tahi juma'ai ka kwaso duka wannan ladan to an ida sallah ko ma bude shagon ka eh wabtagu min fadlillah ku nemi farala daga gurin Allah wa zkurullaha katira ku yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala la'allakum tuflihun dan ku samu babban rabo babban rabon wannan ita ce aljanna kamar yadda muka gani a cikin hadisi da Allah ya ce ma aljanna ta yi magana mi ta ce qad aflahal mu'minu hakikan mu'mine sun samu babban rabo kuma ya tabbata a hadisi ingantacce cewa a cikin Ramadan ko da yaushe Allah yana ƙara adanta aljanna shi yana zayyana ta kai jama'a a yanzu ha muna cikin wata irin lokaci na wata irin garabasa fa lokaci ne mai mahimmanci amma mutane kamar bisu shi a jikinsu wasu a yanzu kana cikin wani lokaci wanda duk halitta suna maka marhaba da zuwan ramadan halittu gaba daya kuma in zai ta yi suna kai can dan adam ga wata mai albarka zai bar shi wani malami yake cewa da za a tato wanda suke cikin kabari a ce tamanna iguri mi kake so yanzu a maka da ya ce dare ɗaya a cikin watan ramadan a bani in yi ibada mu kuma ga munan a cikin shi ramadan ɗin ba wani abu ne za ka gani ranar dai da ka sani ita ce ta huto rana ta yi ta fada ita ce dai amma hukuncin da yake ciki shine ya canza Allah samu iya shi haka ne kenan in aka yi da sallah a ta neman abinci sai mai gaba
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون na'am mun ji wannan وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة na'am والله خير الرازقين wannan aye hadisi ya zo a kanta daga jabir ƙala ya ce ƙadimat irun marra eh, madina wasu fatake sun zo madina ƙasan fatake karaban su ne 'yan kasuwa sun zo garin madina kuma 'yan kasuwa wanda suke zawa da raƙumansu da dawakai sun kwaso kaya da yawa daga wata kasuwa sun zo garin madina su yanda suke yi dama idan wani in fataken suka zo sai a buga tambari in aka buga tambari ilan ne cewa to ga su sun zo duk wasu 'yan kasuwa da mai nema ya saya ya sai da 'yan tsari da kaza duk sai su zo gurin fataken a sayi kayan kan mai sayan ɗaya kan mai sayan diyawa wanda zai yi tijara to ga kaya, kaya fatake sun zo na, ka- na sai da kaya to su ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana gudu ba ya fara hudu ba ran juma'a sai fataki suka shigo garin kuma in sun tayo sai an dade busu dawo ba sai an dade busu zo ba sai aka buga tambari fatake sun shigo kuma ga annabi yana hudu ba kamun ka ce menene wannan ya buta can wannan ya buta can ku- duk suka wace suka tayi gurin fataken da musulunci bai zauna ba sosai da kyau aqida bata zauna ba da suka watse sai aka bar mutum goma sha biyu kaɗai a cikin suke sauraron hudu ba duk kowa ya tafiye shi to wannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya zarge su ya ce wa idara au tijaratan idan suka ga wata kasuwa au lahawan ko wani abu na wasanni wanda zai ɓata musu lokaci in faddu ilaiha sai su in faddu ba gaba ɗaya bane suka tashi suka tayi a'a wannan ya bi nan wannan ya bi nan wannan suka watse ilaiha zuwa ga wannan kasuwai ko lahaukin wa tarakuka qa'ima suka barka kai kadai a tsaye kana huduba suka barka kana huduba to qul ga ya musu ma indallahi khair abinda ke gurin Allah subhanahu wataala yahi alkhairi minan lahawi wa minan tijara da wannan wasannin da wannan kasuwancin abinda ke gurin Allah yahi alkhairi dan mi za ku watse ku tahi neman kasuwa dan fatake sun zo gare ku bar rasulullahi yana hutuba abinda ke gurin Allah yahi kai da zakariya shagonka ka tai kai sallar ka dawo cikin alheri ne baka san ba arzikin da ka janyo ma kanka baka san ba alherin da ka janyo ma wannan shagon naka kenan tsaye da kasuwa haramun ce kasuwa fa daga an kiran sallah na biyu kasuwa ta haramta ummi ne ne kace a an kiran sallah sai bayan sallah wannan an abin da zaka yi na kasuwai kada ka kuskura ka yi shi haramun ne a arihe ka tahi sallai ka je ka zo baka san ba iya alherin da ka kwaso da arzikin da ka kwaso ma wannan wannan shagon naka Allah ya ce abin da ke gurin Allah ya yi alheri min Allahawi wa min tijara wallahu khairu razikin kuma ku sani Allah subhanahu wataala shine fiyayyen mai arzitawa kenan dan me za ku tahi ku bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iya iya hudu ba to anan gurin mutum goma sha biyu ne suka bari a suka tsaya wasu malamai sai suka ce musamman a mazhabin mazhabul malikiyya aka ce ana iya tsaye da sallar juma'a da mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu kacal in suka tattaru sai su yi sallar juma'a sun bi zamanto dai amma mukimin ne ba 'yan bulaguro ba ne ba a 'yan gari ne haka nan to amma daga cikin tafsirai akwai hassan albasari ya ce walau na ne mukimin ko da mutum biyu ne 'yan gari kama a ƙauyukansu ne karkararsu su biyu ne da gidajensu kuma harin wanda suke ba bayi ba ne ba iya ne iya ne ba bayi ba ne ba to wannan su biyun sai su tsaye da sallar juma ɗaya ya tashi ya yi hudu ba ɗaya ya saurara ɗaya ko mutum biyu a cikin ƙaulikin shi wasu malamai kuma suka ce a'a ita juma'a hujjam'u ce aka ce jam'i kuma a larabci yana farawa ne daga uku ba daga biyu ba. E, itinin biyu, jam'i yana fara daga uku suka ce to sai ya kai mutum uku. In aka samu mutum uku sai a iya yin sallar juma'a, biyu su zama mamu ɗaya tashi ya yi hudu ba, in dai mukimin ne, mazamna gurin ne. Da yawa akwai ruwaya da dama wasu ce arba'in wasu ce sattin duk dai daga wannan bayanin ne ya sauko. Malami yake cewa bin kasir dukka ijtihadat ne na malamai. ijtihadat ce kawai babu wani nassi sare nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace sai mutun kaza za su yi juma'a babu shi duka ijtihadat ne na malamai to kun gani a takeice kenan wannan shi da muka zo karecin wannan sura suratul juma'a Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da ke cikin ta da mu da mu karanta da masu sauraro Allah ya ba mu ladan gaba daya abinda muka faɗi ba daidai ba Allah shafe shi daga cikin zukatanmu kuma ya gafarta mana kenan mu ba sharatan za mu shiga sura ta gaba wace sura ce suratul munafiqun Allah kiyaye mu Allah ya ce mi bismillahir rahmanir rahim na'am
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون wannan sura sura ce madaniya ita ma mun bar wata sura madaniya ko mun fada madaniya wadda ka'idar sura madaniya tana karantar da hukumce-hukumce ne na addini mun san wannan ko ayoyinta goma sha ɗaya kuma kenan an ce madaniya a madina aka sabkota sai Allah subhanahu wata'ala ya sa mata suna suratul munafiqun sura ta munafikai me yasa aka sa mata suna munafiqun saboda ta yi zance na munafikai da yawa zance da yawa da bayani da yawa kan na halin munafukai da irin abubuwan da munafukai suka zamna da rasulullah suke mishi suke manahucin addinin kuma suke manahucin rasulullah sallallahu alaihi wasallam da irin gidan da za a sa su ranar kiyama duka bayani ne akan munafukai Allah raba mu da munahuci kuma Allah kiyaye mu da da, da munafukai domin munafiki mugun mutum ne annabi kanshi Allah ta yi fahadarum ka kiyaye su ka ka dinga dakon su don sai su ma illa sai su suna cutar ka in ka gano mutum manahuki ne to ka san irin zaman da kake da shi abu na farko ba kowane zancen ka ba za ka gaya mai ba zancen asirin ka ba za ka dinga gaya mai don shi munafiki a zuciyar shi kullum so yake ka kasa ya ji daɗi so yake ka ji kumya ya ji daɗi so yake kayanka su tozarta su lalace amma a hili zai dinga gwada maka cewa lalle shi ba haka nan bane ba shi mutumin kirki ne shi naka ne kalab kalab da baki subhanallah wani malami ya ce in ka gama nafiki ka ce me yake da suna menene dila ihun dila ka san dila in yan ihu a nan to kaka neme shi wajen inda ya ihu a can can zaka same shi shi haka yake to munafiki duk abin da zai tura kai ya gaya maka ba shi bane ba a hakikanin duk abin da zai gaya maka ba shi bane a hakikanin idan har ka gano mutum munafuki ne to ka dinga lura da zaman da kake da shi dan zai cuta maka annabi kanshi Allah ya ce mai fahadarum ka kiyaye su munafuki ba abokin zama bane wannan kenan Allah ya ce mana idza ja'akal munafiquna idan munafukai in suka zo maka kalu zaka ji suna cewa na shahadu innaka la rasulullah ai mun shaida mun shaida kai ma'aikin Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya ce to shi Allah ya san kai ma'aikin shi ne su sun zo sun faɗi da baki ko sun ce eh mun shaida mun shaida amma a zuciyarsu haka ne a zuciyarsu ba haka bane ba ko kuma aikin da za su yi na malahuci ne na shahadu innaka la rasulullah mun shaida kai ma'aikin Allah ne to Allah mubasharta sai ba da amsa wallahu ya'lamu innaka la rasul to shi Allah ya san kai ma'aiki shi ne an gane ko sai mi kuma wallahu yaj'alu innal munafiqina lakadhibun kuma Allah subhanahu wata'ala yana shaida yana tabbatarwa da cewa su munafikan nan ƙarya ce suke a su ba haka nan bane ba kusan munafiki 300 da yan kawo suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke manahucin addini suke su ba a wajen kagurai ba zunzurutu su ba a wajen musulmi ba zunzurutu ko yaƙi aka je su sai sun ci riba in musulmi suka ci yaƙin za a zo a raba ganima da su in kagurai suka ci yaƙin sai su kewaya su aika manzanninsu a ba su kasansu wani irin kaso su ce ai mu muka fara tserewa musulmin suka biyo baya mu ma mun yi aiki da ɗaya ba zaka gansu ba a gaba gaban yaƙi gadan-gadan suna baya babban su shine ibnu salul wanda ra'asul munafiqin ne shine babban munafikan suna da shugaba kuma shine ibnu salul to Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun lalle Allah ya san dalle lalle ya shaida cewa munafukan nan ƙarya suke abinda suke faɗi a zuciyarsu ba shi a bakinsu ba shi bane a zuciyarsu kaji suna rantsuwa ittakhadhu aymanahum ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah na'am innahum sama kanu ya'malun Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan zaka ga sun kama rantsekunsu junnatan junnatan mun yi bayanin shi ba na kibo? junnatan garkuwa sun kare mun yi bayani inda aka yi bayanin jinnatun aljannu jannatu aljanna junnatun garkuwa kagani nan jiyu ne mai ruwa ne su sun zo sun yi ta rantsuwa sun rintuma muku karya kuma suna rantsuwa da Allah billahi billahi allazi la ilaha illa huwa kaza kaza shi ko karya ce yake sun kama rantse kun wannan da suke yi sun zame musu garkuwa sun tsare su da ba za ku azabtar da su ba kuma dole ku yarda da su fasaddu an sabilillah dalilin wannan sai suke taushewa daga bin hanya Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun ai lalle su wannan abin da suke aikatawa Allah ya ce ya munana tur da wannan abin da suke aikata zalika ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون zalika wannan me yasa ya zamanto aikin nasu sa'a ya munana zalika bi annahum amanu wannan abin da yasa saboda sun yi imani sun yi imani da me da halshensu thumma kafaru kuma suka kafirce da zuciyarsu kaga aiki wannan bai yi ba sun yi imani da halshensu sun kafirce da zuciyarsu fatubi ala qulubihim sai Allah ya sa rufi a cikin zukatan nasu wahum la yafqahun ba su fahimta ba su gane ba su da fiqhun da za su gane gaskiya na'am وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم
na'am وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم
na'am هم العدو fahadarhum فاحذرهم aywa قاتلهم الله أن يوفكون Allahu akbar Allah ya ce wa idza ra'aitahum in ka gansu kaga in Allah ya fara zane kawai a lokacin sahaba eh kaga kawai ga ya wane shine kamar a kama suna a ce wane wa idza ra'aitahum in ka gansu to ujibuka ajsamuhum jikinsu zai baka al'ajabi saboda kwalliya da tsafta kuma Allah yana ba su kyawo sai su yi kyau ko ya zama to kato mawadaci to ujibuka ajsamuhum sarcecen mutum wanda yake shi ne kaga wannan kamar wannan a ce zai yi ƙarya abin zai baka mamaki amma munafuki ne subhanallah to ujibuka ajsamuhum saboda kyawo da kwalliya da abubuwa da kula da kai da yanda Allah ya kera halittarsu sai Allah ya ce wa in yaqulu tasma' liqawlihim in har suka yi magana sai ka saurari maganarsu inna fil bayani la sihra lalle a cikin bayani akwai daukar hankali akwai kauda ma mutum hankali kawai in yin rintuma ma ita a jere a tsab daga wannan sai wannan daga wannan sai kawai sai ka ga haka nan ne wa in ya kulu kasim alqaulihim Allah ya ce kawai in ya tsara ma magana wa sai ka saurare shi me yasa ka annahum hushubun musannada ai ka ce katakwaye ne a jingine hashab katako hushubun katako da yawa wasu malamai suna fassara shi kamar azara a jere ka annahum ka ce hushubun musannada kamar yanki fala-fala ta katako wadda aka jingine su a jikin katanga ba ice ba wanda yake a- da jijiyar shi a ƙasa kasan ice yan da jijiyar shi a ƙasa ba ka iya girgiza shi ka kada shi da hannu ko sai dai a sare to su Allah ya kwatanta su da cewa ka annan hushubun musannada malamai suka ce kamar katako ne ka kawo ka jingina da yawa ka jera su tsab amma wannan ƙwarin ya cinye su gumda ta cinye su mai sunan ƙwarin da yake da gumda gumda sunanta ita ba gara ba ce ita wanda yake sa katako ya yi gari tubus Gumda ce da Allah, gumda ce.
gumda gumda sunan garin ne gumda To, sunan garin shine gumda wannan hausa ku saurare ta da kyau ni ma bai dade ban samu da wurin sunan ƙwarin gajiciya to,
sunan garin gumda kun shi yadda yake to.
ba in mu kuma nan da muka dauka daga an ce gumda kawai ji muke shi ne gaba daya ai ba ita ɗaya mata ke akwai kwari mai mai da katakon hakan to shi kacice wannan ya cinye katakon gaba daya kuma a jingina tsaf ya yake in ka zo ka dauka ko ka danna shi ya roshe to haka munafiki yake zaka gan shi tsaf a cikin musulmi amma cikin shi a lalace yake ya zagonye ya lalace ka duba yadda Allah Allah subhanahu wataala ya iya misali kawai sai ka ga gashi nan tsaf komin shi ya tai daidai amma ashe gumda ta cinye shi ta cinye shi ba yadda wani hus eh katitiya ta cinye shi ayyuwa ya zama gumda ya zama gumda haka ne Allah ta'ala ya ka annahum hushubun musannada sai Allah ya ce ya hasabuna kullu sayhatin alaihim su wannan munafukan a Madina kullu sayhatan ai kowace aya da za ta sabko cikin Qur'ani shine sayhakin tsawai don ta tsawata ayi kaza kal ayi kaza kullun shi suke akan su ne take Hausa suka ce mai warkin kare mai warkin mai menene mai warkin menene Hausa baya jimurin argis a tsantsamce yake kullun a tsantsamce yake tsima yake kawai aya ta zo za a yi kaza da ji kawai da su ake har ma tsima tsoro suke ma kal aya ta zo ta faɗi sunansu da wane da wane da wane kuma annabi ya zana su ya zana ma Huzaifa ɗaya daga cikin sahabbai shine sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zana mishi su duka kuma ana tare da su annabi ya gaya mai da wane manawuki ne wane manawuki ne wane manawuki ne duka shi yasa har bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har zamanin Umar radiyallahu anhu in ɗaya daga cikin wani in ɗaya mutu a Madina Umar bai zawa da gaugawa kan gawai sai tura je ce kule a gani Huzaifa ya je in yace in aka ce mai Huzaifa yana dan ya zo to mutumin ba munafiki bane sai Umar ya zo shi ma in ko da aka yi mutuwar an ce a Huzaifa ya huta ya saurari ya ji mutuwa amma ya huta daji sai Umar ya zama shi shikenan tunda Huzaifa bai je ba ni ma ban nasu ba Huzaifa shi ya sani abokin sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce qatalahumullah ai Allah ya halakar da su anna yufakun akan me yasa suke wannan mugun aiki na'am
wa idza qila lahum ta'alu وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون إذا أنت musu ta'alau ku zo wa yastaghfir lakum rasulu rasul yastaghfir lakum rasulullahi ma'aikin Allah ya nema muku gafara ku daina wannan aikin da kuke yi ra'aitahum sai ka gansu lawaw ru'usuhum sai su karkatar da kansu wa ra'aitahum yasudduna wahum mustakbirun kadansu suna tahiya a karkace suna taushewa suna kwaboro wahum mustakbirun kuma suna girman kai su ba a musu nasiha ba su dauka din nasiha da za ka yi daban za ce su a gurinsu na'am سواء عليهم أستغفرت لهم أست... أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين Allah yace sawa'un alaihim daidai ne istaghfarta lahum ka musu ka nema musu gafarai am lam tastaghfir lahum koko baka nema musu ba gafarai duka ɗaya ne kawai lan ya gafira Allah lahum Allah bai musu gafara annabi ka nema musu gafara ko baka nema musu ba gafara Allah bai musu gafara magana ta kare inna Allah la yahdi al-qaumal fasiqin Allah subhanahu wataala baya shiryar da waɗanda fasikan mutane ne bai sa su an gwada musu shiriya sun kiya amanu thumma kafaru shikenan sai a bar su je su ta fasikancin su Allah kiyaye Allah bai shiryar da su na'am domin musu dauki ba sabubba na shiryar su wai inda suka dauki sabubba na shiryar su wai babu manawuci to sai Allah ya shiryar da su to wannan ba su ɗauki ba sabubba sai suka ɗauki sababi na manahuci na faɗi ma mutane abin daɗi a baka kuma a zuciyarsu ba haka nan ba ne ba su a duhu ne maƙiya ne na'am
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
na'am ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون wannan hadisi akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a sakkoro wannan aya annabi katada da siddi yace anzalat hadhihi al-aya aya wannan an sakko ta fi abdullah ibn ubay akan abdullah ibn ubay ra'sul munafiqin shugaban munafikan dalika anna gulaman yace wani yaro wani shi kuma yaron sunan shi zaid ibn arqam yace min qarabati in talaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gu- ya tashi ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa haddathahu bi hadithin an wa am- wa amrun shadid yaje gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suka faɗi shi an wuta wani yaƙi ne sai aka samu ragowar abinci daga cikin sahabbai sun shiga kunci a lokacin nan sai abdullahi bin ubay bin salul sai ta yayi da ya gano cewa ana cikin cikin matsala ta yi wannan almajiran wanda suka zo daga madina bari muka koma ma kar ku ƙara ba su yake gama munafukan yan ekibgin nashi kan wanda ya ƙara ba su abinci in muka hana su abincin mu ai talakawa ne mu kuma yan madina ne in muka hana su abinci sai kaga sun watse sun bar annabin kowa ya koma garinsu kajin makircin da ya kulla ma mutanen shi to akwai wani daga cikin sahabbai yana zamne shi shine zaid ibn arqam sai ya ji labarin sai ya je ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubay ibn salul ga abin da ya wadi fa ga abin da ya wadi ya rasulullah sai aka kirayo shi aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kai kace kaza kaza kaza sai rantsuwa da Allah cewa shi bai wadi ba yayin rantsi da Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wannan sahabin ya ce ina bayyana ina hujjarka ta cewa ya faɗi shi ya ji da kunnen shi ya faɗi ya gaya ma mutanen to ina hujjarka bai da hujja sai annabi ya ce kada ku dinga ma mutane ku dinga liƙa ma mutane ba ku da hujja shi kenan aka bar shari'a a haka nan shi kuma wannan ya ji da kunnen shi to abin ya tada mai hankali ya tada mai hankali da kyau gashi ya ji da kunnen shi kuma gashi a shari'a a gurin annabi ba a bashi ba gaskiya sai Allah ya sauko wannan aya kun gane ko Allah ya bara'antar da shi Allah ya ce mine humul ladina yaquluna la tunfiqu la tunfiqu alaman inda rasulullahi hatta yanfadu Allah ya ce Allah ya ce su ne suke cewa kada ku ci da wanda suke gurin rasulullahi gurin ma'aikin Allah hatta yan fadu har su wace su bar shi kaga yanzu aya ta zo daga sama an wanke shi cewa shi yake da gaskiya to daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ba ya ce a gaya musu walillahi haza'imus samawati wal ard taskoki na sammai da na kasai duk na Allah ne babu wanda ya isa ya cire ma wani arzikin shi in ka hana wani ya bani to shi wanda ya yi mi ya bani eh baka isa baka cire ka yanke ma wani arzikin shi haka wasu ana rikicin kungiya wani lokaci a wani gari a nan Nijar sai aka samu wani dan wata kungiya ya bi wasu masu kudin garin yace kakku ba kungiya kaza kakku dinga taimaka mata ba aikin Allah ba suke shaddodi suke saya suna sawa eh duk ya walwadi su kuma sai wa'azin kasa ya tashi kowane malam kowane masu taimaka in suka je suka gaya mishi ya ce a yoku kuma ai kuna da kuɗi hal aka samu wanda ya ce kai malam kun shi da wane da wane wane ya zo nan gurin ya ce kal a muku kaza kal a muku kaza kaza kaza kuke haka ne sai ya ɗauki shugaban majalisar malamai na garin da shugaban kunje ya ce mu je mu iske shi gida suka zo suka buga mai sallama ya huto degan su ma shi shugaban majalisar malaman yake gaya mana daigansu masu yin fara karkarwa lattijan mutum babba barka muna lahiya lahiya lau sai shugaban majalisar malaman ya ce zawa muka yi mu ce ma ka hausa maka ce ka ce a yanke mu arziki ya ce kuma mai aka ya ce a ka je duk wanda ka gaya ma a wannan garin kuma halo ka faɗi sama ka je sama ka ce kal a ba mu komi da komi babban mutum malam da ya san da kai sai gashi yana kuka ya yi manahuci kuma ta bude ƙasar ta bude ko maya ne kumya mutum yake shi da kowa zai fahimci cewa duk wanda ya kama ka muguwan magana ta wani kirayo shi ka gama su ka ce kai wani ya kamuna haka kace kaza kaza wa ya gama gashi kai ya kace kace kaza da gobe an kama tsegumi kama ɗaya kama biyu ka gani saka zamna lahiya da mutane amma wannan ya zo ya tura ka ya gaya maka ƙarya ya gaya maka abin da ba haka bane don ka ji haushin wancan shi kuma ka zamna tare da shi ka zamanto shi ne kai ne shi kaɗai kake gani mutumin kirki shi in ya zo ya ɓata kowa sai kai ya ta gaya maka abubuwa na ƙarya ya ta tuna ka to kai shi kake in ya wuce wani wuri haka zai zauna da kai in kai in ya je wani wuri kai zai fara ɓatawa shi ma wancan ya zamanto shi yake kallo to wannan halin munafuki kenan wani malami yake cewa a ko'ina akwai su ba a cikin 'yan kasuwa akwai su a cikin malamai akwai su a cikin ɗalibai akwai su a cikin iko akwai su a cikin kowace jama'a akwai munafukai wanda su halin su ke ga kawai su ne su ɓata wani shi suke su sun samu daraja a wurinka wannan kenan to a gaya musu ولله ولله.
خزائن السماوات والأرض na'am ولكن المنافقين لا يفقهون a gaya musu taskokin arziki da suke sama da taskokin arziki da suke ƙasa gaba ɗaya na Allah ne shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama walakin dal munafiquna la yafqahun amma munafikai bisu bisu gano ba bisu sani ba bisu san ba arzikin daga sama yake zawa na kowa ne Hausa suka ce tun ranar gini ranar zane tun kana cikin cikin uwarka Allah ya rubuta arzikin naka wanda sai ka same shi sai ka cinye arzikin ranka ta kaf za ka mutu sai ka cinye tuwon da za ka cinye sai ka shanye ruwan da za ka shanye sai ka tahi inda za ka tahi sai ka hau belan da za ka hau da motar da za ka hau da jirgin da za ka hau da dami kuma da injin da komi sai ka ida ranka ta kaf sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo an rubuta kawai arzikinka zo maka zai yi, zo ma zai yi. an rubuta kuma sai ka cinye shi za ka tahi to ka gani taskoki na sama da taskoki na ƙasa wannan na Allah ne shi yake ba wanda ya ga dama na'am ya na.
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذل na'am ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين na'am ولكن المنافقين لا يعلمون hadisi daga Jabir bin Abdullah yace kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi gazawat a wata yaki wasu malamai sun ce gazawa Tabuka ce yakin Tabuka ne a cikin yace muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin Tabuka kun san yakin Tabuka duka abubuwan da ake wadi shi ba a buga ba ba a yi ba yakin ba yakin Tabuka ba a buga ba kawai abubuwan nashi ne ya dauki hankalin mutane da yawa na farko kamun a ta yakin tabuka da wata guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai kowa ya shirya tabuka za a tabuka nesa ce daga madina ya kusa kilo 700 da wani abu kuma cikin sahara kuma wasu a ƙas ne za a je wasu a raƙumma wasu a dawakai saboda nisan cikin sahara ne annabi ya ce kowa ya shirya tabuka za a shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba kahurai ru'ub nashi da wata guda in aka suka ji labari zai zo hankalinsa ya tashi za a zo fata bude ta buka ‘yan garin gaba ɗaya da aka zo suka watsi sun watse kamun watan guda ba a isko kowa ba a tabukan gurin dawowarsu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna dawowa aka tura khalid bin walid gurin abu jandal wasu kahure a kan hanya ya yaƙe su ya fatattake su aka musuluntar da su aka komo gida amma yakin tabuka ba a gwamza ba duka wannan hikaya cikin da ake waɗi an yi kaza an yi kaza alizaya menene wata tsohuwa ta zo ta ce mai tana bin shi bashin bashin mene barkono ko menene hankalin shi ya tashi duk wannan shirme da surutai ne babu abin da aka yi yakin tabuka ba a buga ba wannan haka ne yace to mun dawo daga yakin tabuka da farko farkon musulunci ne sai wani yace fa kasa a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar wani mutum daga cikin muhajirin wanda suka kauro daga makka suka zo madina sai dan tuntube ko ya gwabro ko ya bigi kawar wani daga cikin ansar mutanen madina kamar kana hucewa yanzu ka bige mai kawai shi ka huce haka nan ai baka gani ba ko shi kuma sai ya ɓata rai ya ɓata rai akan wannan abun da da da, da, da wannan dan madina ya mai da da ya bige shi haka zamanin jahiliya ne sai ta ya lil ansar ya lil ansar ya mataimaka ya yan madina ku taimaka mini ga wannan wanda ya zo ya walakantar da ni da ya ji haka su dama haka ne in yaki zai tashi sai kai kiran kabilarka ina yan kabila ta ka wannan yana mini kaza duk wanda yake kabila ku ɗaya sai ya zo ya zaka mishi kaza sai ya koma bayan shi to shi da ya faɗi haka wa qalal muhajiri shi ma muhajir din ce yace ya lil muhajirin ina muhajirin gashi nan kawai dai sai wani dan yaki zai cafku tsakanin musulmin da ansar da mataimaka har an fara gulgutarwa saboda wannan dan gwamnatin da aka yi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi aka gaya mai da gaugawa ya fito gurinsu ya ce ma bala da'awar jahiliya menene wannan kiran da kuke na jahiliya har yanzu zuciyarku tana zancen hoda na tsakanin kabila da kabila menene wannan ab- ina cikinku ina cikinku za ku dinga wannan kira ina cikinku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da uha fa innaha muntina daga yau kira na jahiliya na kabilancin wannan ka in sake jin wani yayi shi ku barta saboda ɗoyi take muntina ɗoyi take ba ta da kyau kabilanci da jahanci da nuna ɓangaranci da da da da menene kuma annabi yace ɗoyi gare ta in dai ku musulmi ne musulmi ne kawai babu ruwanku babu yanda za a yi a tada yaƙi tsakanin wannan kabila da wannan kabila in dai ku musulmi ne musulmi ne kawai a nan gurin kullum yakan bani al'ajabi lokacin da aka yakin Rwanda labari ya tarar da mu da yawa La- lokacin da aka yakin Rwanda da kabiloli da Hutu da Tutsu gaba ɗayansu musulmin sai suka koma share guda ‘yan wannan kabila da wannan kabile amma kuma kahuran sai suka yi ta cin kansu tsakaninsu mu musulmi ne aƙidar ka musulunci aƙida ta musulunci to menene zai gama mu aka yi harbin jama'i ɗin nan la haula wala quwwata illa billah mun je Rwanda Kigali a wani taro da muka yi wata shekara na Ittihad Ulama Afrika wallahi sai i- abin gurin da aka guda mu sai ka zubda hawaye sai a guda ma kabari a ce nan mutum 500 ne aka zuba kawai zuba su ake abin ne a guda ma wani kabari a ce nan mutum dubu ne ga su nan duka a rubuce haka aka gama yakin ba sasa suka yi ta cin kansu abin sai ka zub da hawayen ka gani wani taro satinmu guda a can da muka yi taro na musulmin ittihad ulama afrikiya union de zulma da fre sati guda muka yi muka dawo amma mun ga abubuwa na al'ajabi babban abin da muka dauka darasi shine musulmi da suka koma share guda kuma suka haɗe kansu aƙidar ku guda annabin ku guda ƙur'anin ku guda ba ku ba yaki duk abin da suka yi wancan kagurai suka yi ta cin kansu to ka sani duk ƙasar da kake kaka kuskura a gama ka faɗa da kai da abokin ɗan uwanka musulmi kaka kuskura musulmi ne kai musulmi ne wannan alaƙa ta ku za ta yi innamal mu'minuna إنما المؤمنون إخوة مؤمنين إن فأصلحوا بين yan uwan أخويكم juna ne ku yi sulhu ko da yaushe tsakanin واتقوا الله لعلكم ku ترحمون ji tsoron Allah don ku samu don ku samu rahamar Allah subhanahu wataala kada ka kuskura ka yi sake a gama ku yaƙi da tsakaninku da ku da musulmi Allah ya ce ikhwatu da ku saboda shi musulmi ne kai musulmi ne to wannan kenan annabi ya musu fada yace kai ya sake jin wannan da'awa ta jahiliya neman agaji wannan na jahiliya na kabilanci da jahanci babu wannan an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce mine la- sai aya yanda take humul ladina yaquluna la tunfiqu mun ji wannan ko يقولون la لئن raja'na ila al-madinati رجعنا إلى المدينة ليخرجن العبد منها لذل Mm.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون To da aka yi haka, da aka yi haka, annabi ya hana wannan da'awar ko hallau labari sai ya iske ma Ubay ibn Salula, ra'asul munafiqin. Sai ta yi to, tunda abun haka ne har sun fara mana haka. Bari mu koma Madina. In muka koma Madina la yakhrujanna al-a'azzu minha adal. Mai izza, mai izza ya hudda kaskantacce daga garin Madina. kaga wannan shi a ra'ayin shi annabi da mutanensu su ne wai kaskantattu a bakin shi su kuma shi ne sarki su ne 'yan madina su ne masu izza to kuma jabir yake cewa wa kanan ansar bin madina ta akthar min al muhajirin su a lokacin nan al ansar mutanen madina sun yi muhajirin yawa hina kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina thumma kasuwar muhajirun ba da dalik sai masu ƙaura kuma suka yi yawa suka yi yawa a garin madina to wannan da ya ji labari ya je ya faɗi haka hallau aka kirayo shi aka ce mishi aka kirayo shi aka ce mishi hallau kai ka faɗi wannan maganai ka ce idan an koma madina mai ƙarhi mai izza zai hudu zai hudu daga cikinta ƙasƙantacce to sai Allah ya tabbatar mai akwai izzai amma a gurin suwa take akwai izza akwai ƙarhin amma a gurin suwa take a gurin su munafukan ko a gurin musulmi ولله Sai Allah ya العزة ce.
ولرسوله وللمؤمنين ya kuluna la'in raja'ana ilal madinati sukan ce idan muka koma garin madina la ya kurjan al'azu min al'adal wanda yake masu izza za su fitar da wanda suke kaskantacce to sai Allah ya ce walillahi al'izzatu wa rasuli akwai izzai amma gawa lillahi izza ga Allah take daukaka da buwaya ga Allah take wali rasulihi kuma da ma'aikin shi walil mu'minin kuma da mumune wanda suka yi imani na haƙiƙanin ba munafukai ba walakin nan munafiqina la ya'lamun amma munafukai ba su yi sanin haka nan ba akwai ta izzai amma a gurin mumune take lokaci yayi anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka a wannan dare na Ramadan ya Allah ka iyauta wuyayenmu daga shiga wuta ya Allah ka biya bukatunmu ga baki daya ya Allah wanda suke bara addu'a a suka aiko mana Allah ka biya bukatunsu gaba daya ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasanmu da ƙasan musulmi ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikinmu Allah ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure Allah ka ba su daidai su ya Allah masu neman jari da za su yi kasuwa Allah ka taimaka musu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين